وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilil huda a nan unguwar gawan katare da magaram Nijar muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abin da za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi idan bu kuma ta bayo muna 28 da watan safar shekara ta 1440 hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina haka ne ko wanda ya daidai da shidda da watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratu taha a satin da ya huce mun tsaya akan aya ta ɗari da goma sha hudu 114 fata'ala Allah malikul haq amma ba laihi mu sake ko mota saboda bayani ya tahiye tare da wannan aya mi Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل رب زدني علما
Allah subhanahu ta'ala bayan mun ga bayani kala-kala a bayani cewa alkur'ani larabci ne a ayoyin da suka huce ko satin da suka huce cewa duk abin da yake cikin alkur'ani larabci ne sak babu wata kalma wadda take ba ba laraba ba mun kawo ayoyin da suka kawo cewa lalle lalle gaba ɗayan shi larabci ne sai dai wani harshe ya ɗauko daga cikin ƙura'ani amma babu zancen a ce wannan a kalmar rumawa wannan a kalmar farisawa wannan a kalmar kaza ce kamar yadda suka yi bayani cewa laraba sun zamna da wasu ƙabilu suka cuɗanya ista'arab suka ɗauki wasu kalmomi to ba haka ne ba ƙaul raje magana ingantatta ta ayoyin alƙur'ani duk abin da yake cikin alƙur'ani larabci ne sak mun ga wannan sai Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fata'ala Allah malikul haq ai ya ɗaukaka ya buwaya Allah wannan mai zartar da al'amuran bayan shi shine al-malikul haq sarki na gaskiya shine mun yi bayani cewa akwai sarkin kenan da ba na gaskiya ba wanne ne wanda ba na gaskiya ba wanda mulkin shi karewa yake mulkin shi karewa yake kun ga wani fakiri ya zo gurin malik Ja'far yake ce mishi eh mi kake so in baka ya faɗi duk abin da yake so ya bashi yace ina da son abu uku in ka iya bani yace menene kake so yace ka hana in mala'ika yazo zai zai kashe ni ka hana a kashe ni yace wannan ba na iya ba yace eh kenan yace to in na mutu ka hana amuna azaba yace bi wannan ma ba na iya ba yace to ka hana amuna hisabi na biyu na uku ya ce to in mala'ika ya kama ni Allah ya ce a kai ni wuta ka hana a kai ni wuta ya ce wannan ma ba na iya ba ya ce to kai nan kai abun mallaka ne ba mai mulki ba ne saboda haka ban ni bukata gurin abun mallaka bukata ta gurin mai mulki nake na gaskiya subhanallah suna kallon shi wawa mahaukaci shi Allah yake so kawai baya roƙon kowa sai Allah subhanahu wataala fata'ala Allah malikul haq sai Allah ya ce ma annabi me wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahayu bari gaugawa da karatun alqur'ani kamun wahayin shi ya idasa mun yi bayani satin da ya wuce a wannan guri muka ce wato annabi sallallahu alaihi wasallama saboda tsoron nauyin da ke tare da alkur'ani Allah ya ce inna sanulki alaika inna sanulki alaika qawlan thaqila
mu za mu jefa ma za mu baka qawlan wada wadda take thaqila mai nauyi alkur'ani nan nauyi gare a cikin zuciya nauyi annabi yana tsoro kar aje wata kalma ko wani harafi ya ragaita daga bakin shi bai hudi ba bai nana ba bai isa ba da sakon Allah ku duba Allah subhanahu wataala ho ya ga dama Jibril shi kadai ya sabko da alqur'ani wannan amma kun san da ake sabko shi da aka sabko shi sama duniya inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mu muka sabko shi a dare wanda yake mai albarka fiha yufraqu kullu amrin hakim a wannan daren ake rarraba duk wani al'amari abun wa hikima inna anzalnahu fi lailatul qadr mu muka sabko shi a lailatul qadr aka sabko shi sama duniya dungungum sai ake sabko ma Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bil waqa'i da ayoyi goma biyal aya ɗaya sura guda tukun ko da yaushe abu ya abu a sabko ayoyin to in za a zo daga sama zawwa gurin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam konvuwa ce wadda take ita ce eh konvuwa ce mala'ika ya zo Jibril gaba da baya da gare shi ko ina mala'iku ne a tattare kan wani shaidan ya fusgo wata kalma ya soka ta a magana Allah wadda ba ita bace dan hankalinmu ya dauka cewa ba kaɗai ba ne jibril yake zau a'a shi jibril babban ne malakul wahayi ne babban amma in za a zo konvoa ce wanda take ita ce za a zo a kawo ayoyin jibril yana faɗi annabi yana faɗi annabi yana tsoro kaddai wata kalma ta sarganta kaddai a je a faɗi wani abu ya faɗi ba daidai ba ya ida ya kasa ida saƙon allahu subhanahu wa ta'ala to shine idan misali a kawo aya goma daga jibril ya fara haɗi kamun ya ida sa ayoyin annabi ya ɗauko yana haɗi yana haɗi yana haɗi yana haɗi gauga yake shi ma dai abin ya tsire shi to shi ne allah yake gaya mai anan annabi bai hwasa ba tsoron yin wannan sai da allah ya ɗau garantin cewa zai haffaza shi alkur'ani zai sa ya ga ya iya kawai shi ne a wani wuri allah yake cewa mai
لا تحرك به لسانك لتعجل به na'am إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه kun ga wannan ayoyin kamun su sabko annabi yana tsoro amma sai Allah ya sabko mai wannan ayoyi yace la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi bari gaugawar halshenka kana motsa halshenka don ka yi gaugawa da shi bari gaugawa bari gaugawa bi a hankali inna alaina jam'ahu wa qur'ana jam'ahu tattara shi a cikin kirjinka da karantar da kai shi alaina Allah ya ce akan mu mun dau garanti zaka ga kawai ka iya ka zaka ga kawai ka iya shikenan abinda ake so da kai wa idza qara'nahu idan Allah ya sa Jibril ya karanta ma shi fattabi qur'ana to kai ka biyo karatun a hankali in ya faɗi sai ya ƙida kuma kai ma ka faɗi gaba ɗaya za ka ji Allah ya cusa maka shi kuma bayani sharhi da abin da yake ni dukka Allah zai sa maka shi ka faɗi ma mutane saboda shi annabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha duk abin da ya faɗi wahayi ne duk abin da ya faɗi hadisi ingantacce wahayi ne wahayi ne daga gurin Allah subhanahu wataala to kaga anan Allah ya dau garantin shi Allah ya karantar da shi annabi bai da malami a cikin a cikin a cikin jama'a a Allah ya karantar da shi kawai ya ji ya iya kuma duk sharhi da bayani Allah ya koya mai ka gani Jibril kawai ya iso ya ida sako ne to a wannan aya ta cikin suratu Taha Allah ya ce wa la ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyu bari gaugawa motsa halshenka da gaugawar karatun shi kamun a ƙida ma wahayin shi a waccan aya kuma Allah ya ce la tuharrik bihi lisanak lita'jala bi bar motsa halshenka da gauga dan kai gauga da shi inna alaina jam'ahu wa qur'ana tattara shi da karatun shi da bayanin ka ji ka iya alaina akan mu mun dau garanti insha Allah kawai fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana magana ta kare kun ji yadda aka zo kowa tsoro yake kowa tsoro yake kal wata kalma ta zo ta shiga wadda ba magana Allah ba a je a ce magana Allah ce ku duba yadda suke kaf kaf kaf kaf annabi kan shi ha shi yace wa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar duk wanda ya mun ƙarya da gangam ya nemi mazaunin shi a wuta to wanda ya ma Allah ƙarya fa eh wanda ya zo shi Allah ya ma ƙarya gaba daya to wanda ya ma annabi ƙarya ma an ce tun daga nan ya nemi mazamin shi a wuta to kai ka zo kama Allah ƙarya kaga ai abun ya kazamce abun ya kazamce za ka ji a yanzu mutum ya ce Allah ya ce in ka ba shi ƙur'ani da hadisul kudusi ba zai gwada ma ba inda Allah ya ce duk yawa gashi nan barkatai Allah ya ce kaza ƙalƙalƙannan kalma da ake faɗi wadda ta watsa a cikin bakin mutane a duniya ka ji suna cewa Allah ya ce tashi in taya ka to a wace aya Allah ya faɗi wannan a wace aya Allah ya faɗi wannan a wani hadisi Allah ya faɗi wannan amma zaka ji a cikin nan mal Allah da yawa sun sha faɗi Allah ya ce tashi in taya ka wa ya gaya ma Allah ya ce tashi in taya ka babu inda aka faɗi wannan sai dai a wani wuri zaka yi sharhin bayani in kana aiki dole in kana son abu sai ka tashi ka yi aiki wasu ayoyi ne amma cewa tashi in taya ka babu inda Allah ya ci eh nawa suka tashi Allah bai taya su saboda jarabta ashaddul bala inda Allah al anbiya thumma al amsal fal amsal mafi tsananin bala'i gurin Allah a fitine su da kaza da kaza su ne annaba kuma kwatankwaci kwatankwaci gwargwadon rukun addini ka gwargwadon yadda za a fitine ka to haka al'amari yake tayya ka shedinka da ka ce Allah ya ce kai ku baka da ayar da Allah ya ce ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أليس في جهنم مثوى للمتكبرين بلا الله يا gaskiya ai babu mafi zalimta kanshi tamkal wanda ya yanki ƙarya ya lika ta ga ubangiji babu mafi zalimta kanshi a wannan zamanin namu duniyar mu ta yanzu diyawa za su huto muna da su barkatai hatta a nan Nijar akwai wani wanda ya huto kwanaki ya ce shi ne gausu hal yake kawo ayoyi ko da sauransu wai Allah ya aiko shi gajiwa wai Allah ya aiko shi kwanaki ba da dadewa ba kwanaki ba da dadewa ba wani ya huto a Sudan ya ce Allah ya aiko shi gurin yan Darfur shi ma annabi ne eh har ya kawo wata sura ya darfur ya tawadi aya ce duk in ko musailabatul kazzab ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya huto yace shi ma Allah ya aiko shi har ya rubuta ma annabi wasiqa yace min min musailaba rasulullah ila muhammad rasulullah daga musailaba ma'aikin Allah zuwa muhammad ma'aikin Allah Allah ya aiko ni Allah ya aiko ka ka rike hijaz in rike nan wajen annabi ya ce min muhammadin rasulullah ila musailamatul kaddam daga muhammadu ma'aikin Allah zuwa musailama makaryaci aslim taslim kawai ka musulunta ka kubuta da kanka ka musulunta kawai ka koma ga Allah in ba haka wanda bai ni wa bai ka sai takobi ne tsakaninmu da kai har ya sabko wasu surorin shi wa النبي يسبق سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل شما يسبق سورة الفيل يا فيل عندك زيل كثير يا كيجي واكنا دك ليرا وسيا kace dai kai ta tsinne ce ma ta tsinne ce kawai malam ali kama Allah ƙarya ko aka musu kawo ba to wannan al'amarin haka yake wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu ka shaidinka kada ka dinga gaugawa da motsa bakinka kana karanta kamun a ida ma wahayi abinda za ka dinga cewa wa ƙulun rabbi zidini ilma ka dinga yawan wannan addu'a rabbi zidini ilma ya Allah ka ƙara mini ilimi ya Allah ka ƙara mini ilimi ita ce fahami wanda Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam rabbi zidini ilma Allah ka ƙara mini ilimi Allah ka ƙara mini ilimi haka zai ta faɗi haka zai ta faɗi haka zai ta faɗi ka yi ta'adda a wannan rabu zidini ilma kuma in kana so ka yi ilimi abun bai da wahala wattaqullah wattaqullah wa yu'allimukumullah ka ji sinadarin eh wattaqullah wa yu'allimukumullah ka ji sinadarin ilimi ku ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku ku yi matuƙar jin tsoron Allah a dukkan aikinku sai kan kayi ilimi wattaqul aya ce ta qur'ani ba ta daukar tawili haka ne wattaqullah wa yu'allimukumullah ka nesanci zunubi sai kaga kayi ilimi ka nesanci abin da Allah baya so sai Allah ya sanar da kai sai gaba Allah ya ce mene ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ونسي ولم نجد له أزما
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Walaƙad ahidina ila Adam, ai, tun ga- mun ƙaulu tun da ahidina ila Adam mun yi alƙawali da zuwa ga annabi Adam, fanasiya walam, yajid, walam najid lahu azma. Fanasiya sai ya manta, nasiya a cikin alƙur'ani tana ɗaukan ma'ana biyu. Akwai nasiya a tarkul amd, bari da gangam ka ce nasiya kawai ya, ta- ya bar shi, da gangam ya bar shi. kuma akwai nasiya na mantuwa to wannan ne anan shi ma wancan kowanne ya zo anan dukkan ma'anar ta zo anan a cikin karatunmu yau in muka iske gurin wancan nasiya anan gurin na mantuwa ne domin ba zaka ce ba annabi adam ya bar alƙawalin Allah da gangam da gangan ba zaka dauki ba wancan ma'anar ta farko kace a'a da gangam ya bari a'a kai ma ka san ba da gangan bane to malaman da suka ce a'a ai mantuwa ce nan suka ɗauki nasiya akan mantuwa sai suka musu raji suka ce to kuma ai mantuwa hallau ya manta ya yi zunubi da gangam zai manta annabin Allah ya yi zunubi sai suka ce wannan a shari'a ku ce a shari'a wasu kuma ba mantuwa ba zunubi ba ce kamar shari'a mu eh shar'u man qablana shari'a shari'a mu mantuwa ba zunubi ba ce Allah ya ya ya- ya gafarta mana da ni da al'umma ta al-khata wa nisyan wa mastakura alai ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا kuma Allah ya ce a wannan ayoyin rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji kada ka kama mu idan muka yi kuskure aw akhtana ko muka yi eh, in nasina in muka manta aw akhtana ko muka yi kuskure sai mu komo mu ga menene alƙawalin da Allah ya yi tare da shi da Annabi Adam wani alƙawali ne a can cikin suratul eh, baqara yace uskun anta wa zawjuka aljanna يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين to kun ji alƙawalin ku biyo wannan gurin ɗaya bayan ɗaya ku lu- ku lura da kyau wannan alƙawalin ne da Allah ya yi tare da annabi Adam lokacin da Allah ya halicci annabi Adam ya ce ya Adam uskun anta wa zaujikal janna ka zamna da kai da matarka Hawwa a cikin aljanna wa kula minha ragadan haisu shi ituma ku ci a cikin aljanna wannan abinda ko ga dama mayalwaci duk yanda kuke so komi ku ci sai Allah ya ce mi wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min az-zalimin kun ji dokar da aka dora musu daya ka ku amma wannan iccen aka nuna musu wata itaciya aka ce irin wannan iccen kakkuci diyanta kakkuci daga ita fatakuna min zalimin za ku zama to daga cikin azzalimi kenan Allah ya sake su cikin aljanna su yi abin da suke so su ci su sha su yi abin da suke so amma abu daya irin wannan iccen da aka nuna musu aka ce kalkuci shikenan kawai to ai daman kun san tun halittar annabi adam irin gwagwarmaye da shaidan ya sha tare da shi lokacin da Allah ya ce su duka su yi su su yi sujura gaba ɗaya ko وإذ wasajada- قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam ya umarci mala'iku ya ce gaba ɗaya ku duka ku- ku bai sujada to a nan gurin ya kamata mutane su gano shar'uman qablana ne shari'a waɗanda suke tun gabanin mu ce ba shari'a mu bace mu a shari'a mu babu inda Allah ya ce mu duka mu ma wani sujada babu inda annabi ya ce mu duka mu ma wani sujada inda akwai da sai mu yi saboda mi- mu bi muke ba kagowa ba muke eh wannan shari'ar man kablana ce tun wanda take tun gabaninmu sai suka yi sujada gaba daya a cikin ta ma akwai malikun- malaman da suka ce a'a usjudu lillahi bi qiblati adam haka ake nufi aye ku yi sujada ga Allah daga qibla annabi adam akwai malaman da suka fassara ayal haka nan kamar yanzu da muke zuwa gindin Ka'aba mu yi sujada Ka'aba muke ma sujada Allah so kamar haka ne aka sa musu qibla annabi adam ku yi sujada ga Allah ta ga hanya annabi adam kenan ma mu yi sujada ga Allah ta ga hanyar Ka'aba ai ba Ka'aba ba muke ma sujada akwai malaman da suka fassara ayar haka nan fasajadu gaba ɗaya suka yi illa iblis sai iblis ya kiya istakbara yayi girman kai to wannan rigimar da aka yi ce tun daga farko kuma Allah subhanahu wataala sai ya saka ma annabi Adam ragama a cikin aljanna yayi abin da yake so to ku kuna ga zai bar shi bancin Allah ya tsine mai ya la'ante shi ya ce shi dan wuta ne kuma a lokacin ya roki ubangiji kal a kashe shi har ranar karshe yayi alkawari sai ya batar da annabi Adam kuma gashi abin da aka ce ma annabi Adam ya ce ya sha abin da yake so kawai kai ya kusanci wannan iccen dole kenan dole sai yayi jaraba zai masa ba jaraba zai masa ko Kwarai kwa.
to Allah kiyaye mu da shi.
wallahi sai yayi yanda zai batar da shi ko kwarai kwa to kun ji irin alƙawalin da aka yi Allah ya ce walaqad ahidna ila adam hakikan mun yi alƙawali ga adam min qablu tunda fa nasiya sai ya manta mantuwa wannan za a ɗauke ta akan ma'anarta ta mantuwa ba ma'anarta ba ta tarkul abadi tarkul amda bari da gangam walam yajid lahu azma ai bu mu samu ba ƙarfin riko da abin da ya- muka sa shi bai tsaya ba sak saboda me yasa shedan ne ya ruɗe shi da yawa ya gaya mai abubuwa da yawa ya yi kaza da shi ya yi kaza da shi can za ku ji fadallahu ma bi gurur ya batar da su da rudi ya batar da su da rudi wanda suke shi ne Allah subhanahu wataala yake cewa rabbana la tu'akhidhna a mi- fadallahu ma bi gurur muje nan me yace وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم na'am فسجدوا إلا إبليس أبى وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك وال- فلا, فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ku duba gwagwarmaya ta tsaye Allah ya ce wa idh qulna lil mala'ika tasjudu li adam Na'am.
ku tuna lokacin da muka ce ma mala'iku ku du- ku duka ku yi sujada ga adam fasajadu sai suka fadi suka yi sujada illa iblisa aba sai iblisa ya ƙi a wani guri ta aka yi kana min aljinni shi daman iya cikin aljannu ba iya cikin mutane ne ba wannan a ƙa'idar larabci shine ake cema istisna munqati ba istisna muttasil bane ba daukewa wadda take ba daga jinsin abinda aka zano ba kama a ce makiyaya duk sun zo kare karan bai zo ba to kaga makiyaya mutane ne karewa dabba ce ko to amma aka ce makiyaya duk sun zo banda ali to kaga ali daga cikin jinsin mutane ne amma kare ba daga cikin jinsin mutane bane a ka'idar larabci ana ce mai istisna munqati da istisna muttasil istisna muttasil shine wanda aka tsame daga cikin jinsin abin da aka tsamo munqati kuma wanda aka tsame wani abu ba daga cikin jinsin abin da aka tsamo ba to shine nan gurin shi iblis an tsamo shi ai ba daga cikin jinsin mutane ba Allah ya tsame shi ai daman kana minal jin ya zamanto daga cikin aljanu fa saka an amur rabbi ya saba daga bin umurnin ubangijin shi to shine nan gurin fa qulna ya adam a lokacin wannan Allah ya ce ya adam ka karanto nan فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى na'am inna laka shika إن لك ألا تجوع فيها ولا تعري وإنك لا تزمع فيها ولا تضحي
ku duba da kyau nan gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faƙulna ya Adam muka ce ya Adam inna hada aduwwun laka wannan maƙiyinka ne wali zaujika kuma maƙiyin matarka ne fala yakhrujannakuma min aljannati fatashqa ka shaidin ku kar ku yarda ya fitar da ku daga cikin aljanna fatashqa sai ka wahala tashqa nan gurin ba na asara bane ba saboda annababun su asara zai ka wahala dole kai namiji zaka wahala tana gida ka je ka nemo abinci ka kawo mata tana wata yan sana'a ka tana gida dole ka je ka nemo in ka'ida za a bi ai da da da, da, da mata sun huta shari'a namiji zai yi komi har tuwon ma ya dafa mata ya bata ta ci ba matsala haka ne shari'a ai gai sun so ne yanzu suke yi dan sun ga dama hatta da saraki Allah ta yi wa ataitum ihdahunna qintaran dakata wa ataitum ihdahunna qintaran na kuka ba ɗaya daga cikin su qintar dukiya wadda take ita ce wadda ba ta da kwatankwaci in almubazziranci ya yi yawa a cikin sha'anin aure dukkan abin da ba sunna ba ba su ya kamata a duba a yar a zubda su namiji ya san matsayin shi a aure mace ta san matsayinta a aure zakka biya saraki saraki kuma na iya ne haƙƙinta ne babu zancen uwayenta su tilasta mata a mata gado da shi sai inda yardarta kamar yadda muke yi a yanzu sai da yardarta haƙƙinta ne ko a mata tattalin dukiyarta har ta yi wayo har ta girma dukiyarta ce Allah ya bata a zo kawai a ɗarma arme ka zo ita ɗaya ka ɗauke ta da tsahin kayanta wanda uwayenta suka mata ka zo ka ɗauki mata ka fita yau kai zaka yi gida kai zaka farrashe kai zaka yi salon kai zaka yi gado har tukunya kai zaka saya ka sayi abincinka wani gara a kai ma bahu aru aru duk bai taso ba wannan shari'a karara kai zaka yi komi ka zo ka ɗauki matar ka kutai a gida ka mata kaya in haka ake yi yawa za a rage abin wahala a kan shi amma yanzu aka ce za a yi aure uwayen iya mata sun shiga uku asayi kaza asayi kaza asayi kaza wancan an mata kaza mu yi an mata ba kaza kaza gashi nan dai barkatai shi namiji ba ga saraki da dan kayan da ya kai shi kenan iya tsumai aka mai amarya hal hada yake yi ba shi ko shi zai kama gida shi zai komi da komi ya farrashe ya duk yanda yake so ya ma gida shi to kun ji yanda ka'idar suke to fatashqi fatashqa fatashqi a warshi zaka ga zaka wahala idan haka kuskura ya batar da ku ya batar da ku ya fitar da ku daga cikin aljannan nan to fa zaka wahala wahala wadda take ita ce akan wannan shedan fadallahu ma bi gurur can da muka ce ya batar da su da rudi wani irin rudi ne kamu mu zo rudin da ya hutar da su daga aljanna sai Allah yake gaya musu wai aljanna yanda take akan abinda za su dawwama da shi in har ya yi haƙuri da wannan abun inna laka fiha lalle na gare ka a cikin aljanna wannan Allah ta inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara ba za ka ji yunwa ba ba za ka yi tsiraici ba a cikin ta ku lura da wannan ayoyin guda biyu inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara wa annaka la tazma'u fiha wala tadha inna laka lalle na gare ka idan har kai haƙuri da aljannar a yanda take Allah ta jiyu a fiha ba zaka ji ba yunwa a cikinta wala ta'ara ba zaka ji ba zaka ba zaka tsaraita ba wa annaka la tazma'u fiha a cikinta kuma ba zaka ji ishirwa ba wala tadha ya zo ne daga duha zahi ba zaka ji zahi ba waqatul duha to ku duba ayoyin wannan guda biyu wata hikima kuma ta Qur'ani ta hukuma ta larabci idan aka ce yunwa da me ake gama ta in an ce ci da sha yunwa da ishirwa ko ba haka nan bane yunwa da ishirwa nan kuma sai aka gama yunwa da me da tsiraici kuma ishirwa aka gama ta da me wa annaka la tazma fiha wa la tadha kuma da zahi shi ko zahi an ce zahi da me ake gama shi da sanyi ko imma ana zahi imma ana sanyi haka ne ko imma kuma ana an samu abinci imma ba a samu ba da ruwa ci da sha to qur'ani nan sai ya takula muku magana gaba daya kuma na qur'ani shine daidai ba na kun bane daidai sai aka gama mine inna laka alla tajua fiha wala ta'ara ba za ka ji ba yunwa a cikinta ba za ka tsiraita ba to miye magamin yunwa da tsiraita malaman tafsiri suka ce ai yunwa ita tsirai tsiraici ne na ba'ini shi kuma tsiraici wannan rishin kaya tsiraici ne na zahiri kenan sai aka gama biyu da ba'ini ciki da waje tsiraici na ciki yunwa yanzu nan la'alla akwai mai jin yunwa nan ko amma ai ba mu sani ba kai ma kana jinta to ai ba mu ji ba ai sai ba da ka faɗi ko sai da ya faɗi ai muka ji ko kenan batini ne to na biyun ma haka ne sai ya ce mine wa annaka la tazma'u fiha wala tadha ba zaka ji ba ishirwa kuma wala tadha ba zaka ji ba zahi kaga jin zahi ishirwa daga ciki ne zahi ne na ciki cuta ce ta ciki ishirwa yake ji kuma jin gishiru wannan zahi na waje daga babu ruwa a jikin mutum in yi dehydrate ya yi in mutum yana azumi me yasa wajen marice yake yake shan wuya saboda jikin shi ya tsame da ruwa ya yi dehydrate dehydration complex khalas ruwan ya tsotse na jiki sai zahi sai kuma ya sha wahala kenan sai aka gama anan ma batini da zahiri hikima ce ta qur'ani kawai sai Allah yake mi fa waswasa ilaihi shaytan فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبغي
na'am فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم تا- ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Fawaswasa ilaihi shaitan, sai shaitan ya mushi wasi-wasi, wasi-wasi magana ce ta raɗa, kamar ka zo kana ma mutum gunguni, gungungun kana mai nasiha, tunda can ai cewa zai ni laka minan nasihin, wai galgadi nake maka galgadi, shaitan kin ne wai yake ma Adam galgadi. Eh, ni mai galgadi ne a gare ka. Ya mai wasi-wasi shine ya mai magana ta raɗa, yake ce mai ƙala yace ya Adam, hal adulluka ala shajaratul khuldi shin ba zan shiryar da kai ba akan wata itaciya ta dawwama wa mulkin la yabla da mulki wanda na dawwama wanda bai ya karewa itaciyar wannan in ka ci ta bakka mutuwa kuma kana sarki mul, wa, wa mulkin la yabla kuma eh, da mulki ko kuma wata faɗa sun ce zaka dan kakka zama mala'ika ko yace ma na hakuma rabbukuma an tilkuma shajarati لكما أن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين wa qasamahuma وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ku duba fa magana da ya musu shaidan ya zo ya raɗa mushi yake bin shi ya iya wayo da wasiwasi ya ce adam ma na ha kuma rabbu kuma an hadihi shajara ubangijin ku bai hana ku ba cin wannan shajara in iccen wannan ku illa an takuna malakain wai dan kar ku zamanto mala'iku aw takuna min al-khalin ku ku zamanto dawwamammu ba ku ba mutuwa kuma wa qasamahuma ya rantse musu da Allah haka nan ne musulmi an rantse mai da Allah kuma shi ku daman mutum yana son mulki da dawwama eh mana ku duba duniyan nan duk wanda ya hau mulki bai ya so wani ya zo ya hau so yake yayi ta zama akan mulkin shi kadai dai yayi ta zama yayi ta zama akan mulki inda tana dawwama da wani aida bata zo gare ka ba duk kujerar da kake sama wani ne ya sabka kai ka hau ko ba haka nan bane ba Hakika.
ko wannan mai- mai damfarar da ya zo gurin sarki ya ce uwar sarki ta mutu shi mai tado mutane ne aka tattara mushi dukiya zai tado uwar sarki ya zo ya addu'a a kan kabarinta an tattaru sai ya ce ma sarki to ga babanka nan ya rike kafarta ya ce sai dai su huto tare to bari a ci gaba a hudo su tare sarki ya ce a bar su su huta Sai Bar ga su su gara huta.
a ƙarshe.
haka so yake kare hutu baban da shi kare hutu amma ita uwar da ta hutu ya kwashi dukiya ya taye shi to ka gani duk wanda yake saman kujera ya ji dawwama da mulki hal abada to shi kenan shi haka yake so dan adam kenan wa mulkin la yabla Na'am.
ya kuma wa qasamahuma ya rantse musu shedan ya rantse musu inni lakuma laminan nasihin lalle ni ina muku galgadi ne galgadi ne kawai nake maka ina san ka da alheri ikaza ikaza ikaza ka je ka dandana mana kashi za ku zamanto mala'ikai za ku zamanto ga mulki buku mutuwa ba tsuwa hal abadin abada fadallahu ma bi gurur ya shirye su ya ruɗe su da da rudi hatta hatta da suka je sana suka ci wannan shajara din yace ala tajaratul khuldi wa mulkin la yabla fa akala minha na'am فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة
fa akala minha wannan aya tana gaya mana akwai wata kissa Isra'iliyat kun san akwai tafsirai da dama wanda an saddaro wasu kissoshi su ku ba su da tushe a musulunci kun ga anan karara Allah ta yi fa'akala suka ci annabi adam ya ci hawa ta ci ita kuma kissa aka ce a ai shi annabi adam bai ci ba da ya zo ya sa a bakin shi sai Allah ya turo jibril ya shaƙe shi ho sai ya maido shi ya sa maza suka yi makoko eh ita kuma hawa da ta ci shi ya sa mata suke haila duk wata suke regl da aka bari annabi adam ya ci da duk maza ma duk wata sai sun yi regl da an sha alkagai na'am suka ce haka na a cikin kissa a rubuce za ku gansu to wannan kissa ce isra'iliyat yahudawa ne kawai suka kirkira nassin qur'ani ya nuna cewa sun ci annabi adam ya ci hawwa ta ci kuma ita al'ada ta mata Allah ne ya zaɓe su ya ba su wannan duk wata macen da batta da ciki zata yi wannan ta zub da jinin wannan ƙwayoyi ne na ɗaukan ciki suke hutawa ran goma sha uku sha hudu sha biyar ana samun su a wannan jurdovulation in suka gamu da ƙwayoyi na namiji sai a samu su haɗu su shiga cikin ma'aiwa a samu ciki a samu ɗa shi ke na ta fasa al'ada wanda bai yi ba wadda batta da ciki kuma ita ce ko da ya wuce watan in ya zo ƙwayoyin suka zo suka yi kwana biyu kwana uku ba su samu ba ƙwayoyin namiji sai su koma su zama jini a ƙarecin wata su zubi shi ne kawai al'ada ba wani abu ba ne ba sannan kuma ya kamata a karantar da ɗiya mata don da yawa muna samun irin wannan matsala ɗiya mata ‘yan mata wanda ba su san ba menene al'ada lokacin da za ta fara sai ka ga hankalinta ya huta daga hankalinta ta huta daga hankalinta ji take wani abu ne wata musiba ce jini tana zub da jini uwaye kamata su yi mata bayani cewa al'ada ce kowace mace tana yi kuma wannan al'ada ita ce kubutacci cewa lahiya kilau ita ce kubutacci to akan wannan annabi adam ya ci hawwa ta ci babu zancen makoko namiji jibril ya matse shi babu zancen wannan isra'iliyat ne fa akala minha Allah yace sai suka ci daga wannan itaciye suna cin wannan itaciye sun saba saban sun saba umurnin Allah ko fa badat lahumu sawatuhuma duk tuhahin da suke jikin su sai suka sake su suka cire suka zube tuhahin can Allah ta yi anna laka Allah tajua fiha wala ta'ara wala ta'ara an hara ba za ka tsiraita ba to ya ci abin da aka hana shi tsiraici ya fara duk tuhayin da suke cikin suka cire wa tafika suka yi gaugawa ya hasifani alaihi ma min waraqil janna suna cirai itace daga ganye haka suna kare gaban su wa asa adamu rabbuhu fagawa rabbahu fagawa annabi adam ya saba ma ubangijin shi fagawa ya karkace daga abin da aka aka umurce shi fagawa gawi ya fito daga gawi karkacewa shi ne ake cewa gawi ɓaro wawa amma ba annabi adam ba zaka ce ma ɓaro wawa ya karkace daga abin da Allah ya umurce shi saboda haka sunan gawi bai da kyau imana bai da kyau haka nan kala ƙara gaya ma mutane wannan bai da kyau to sai Allah ya ce mai tun mashtabawa
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى
to a nan gurin kenan an tabbatar da cewa annabi adam a sa Allah ya ce ya yi sabo idan mutum ya yi sabo ya koma ga ubangijin shi sai Allah ya karbi tuban shi annabi adam ya yi sabo ya koma ga ubangijin shi fataba alaihi wahada sai Allah ya zaɓe shi tun bahu rabu Allah ya zaɓe shi fataba alaihi ya amshi tuban shi wahada Allah ya shiryar da shi shirya wadda take ita ce kun ga sanadiyya mine saboda komawa da nadama akan abin da yayi komawa da nadama ko da yaushe ka saɓi ubangijinka idan ka yi nadama ka koma gare shi sai Allah ya karɓe ka ya yafe ma zunubinka.
Saboda zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
kaga irin nadamar da suka yi suka ce rabbana ya ubangijinmu zalamna anfusana mun zalunci kanmu mun zalunci kanmu wa illa tagfir lana wa tarhamna ya ubangijinmu idan baka gafarta mana ba ka rahamce mu za mu zamanto daga cikin tafafu to duk abin da kai ya kai dan adam duk abin da kai kaka kuskura shaydan ya yaudare ka cewa Allah ba zai gafarta maka ba mun sha karanta hadisin wannan tsohon da ya zo gurin annabi ko wanda ya ce shi ba abin da bai yi ba na zunubi tsoho tso ga naman jikin shi nan har ya rihe idan shi sai ya daga yake gani komi yayi annabi ya ce a tashhadu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah ka shaida babu mutuntuncin ma ibada amma ibada da gaskiya ni ko ma'aikin Allah ne yaji annabi yace amma ana fa ashhadu an la ilaha illallah wa annaka ya muhammadu rasulullah yace na shaida babu mutuntuncin amma ibada da gaskiya kuma na shaida kai muhammadu ma'aikin Allah ne sai yace yaghfirullahu dhunubak yubaddilu Allahu sayyi'atakal hasanat Allah zai canza ma zunubin naka ya koma lada tsoho ya rudu yace ya rasulullah wa gadarati wa fajarati duk fajircin da nayi duk ƙetar iyakar da nayi annabi yace wa gadaratika wa fajaratika wai ba yahe zunubin ba yake da al'ajabi mai da zunubin lada buku gani Allah yana son mu zunubi ne kai ka saɓo ubangiji kai nadama ka komo kai kuka ka nuna lalle ka zalunci kanka zunubin wannan sai Allah ya maida shi lada kuma Allah ya hima illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah ya wa fita kana Allahu ghafurur rahima
annabi da ya gaya mishi haka ya juya baya yana kabbara iya Allahu akbar Allahu akbar sai Allah ya sauko wannan aye illa man taba sai wanda ya tuba bayan ya zalunci kai wa amana yayi imani wa amila amalan saliha yayi aiki managarci fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat aya ce tantagarya ba wani hadisi bane ba balle ka karyata shi su ne wanda Allah zai canza wannan aiki ya koma lada ka duba hoyon da Allah subhanahu wataala yake samu wani ya zo gurin annabi ya ce ya rasulullah inni adnub ya ce ya rasulullah zunubi nake yi annabi ya ce thumma tub ka tuba ya ce thumma adnub kuma in sake wannan dai zunubin annabi ya ce thumma tub kuma ka sake tuba ya ce thumma adnub kuma in sake to ku duba tarbiyya ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam wai mai tambaye ba mai ba da amsa bai kosa ba sai mai tambaye ya kosa shi da shi ne za a ba amsa yake cewa ila mata ila mata ya rasulullah har yaushe zan tsaya ina ta abu guda har yaushe sai annabi ya ce mai sai ka durmuza hancin shaidan a ƙasa ko kowace kuke da kai da shi ya kada ka ka kada shi ya kada ka ka kada shi walai millallah hatta tamillu Allah baya kosawa da gafarta muku sai in ku kun kosa da tuban kace kai ni وتوبوا nayi إلى na koma الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
Allah ya ce ku tuba gaba daya ya ku mumune don ku samu rabo sai in ku kun kosa da tuban in so nawa zai kada ka kai wannan dai zunubi kuma ka sake tuba na kirki akan shi kake kai dai ita yi kawai sai ko kowace kuke da kai da shi kaka kuskura ka ce kai ni shikenan in na tuba ma komawa zan yi to shikenan ya kada ka ko ya kada ka sake tuba annabi adam ya tuba ya koma ga ubangiji ya tuba da shi da hawa ya koma ga ubangiji suka roki ubangiji subhanahu wataala fataba alaihi wahada sai Allah ya amshi tuban shi ya shiryar da shi shirya wadda take ita ce amma duk da wannan sai aka ce me qala قال habita هبتا منها جميعا
na'am بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ihibita min ha jami'a, ku sabka daga gare ta ga baki ɗayanku. Wasu malaman fassara suka ce, ku sabko daga ina daga sama, wasu kuma suka ce, a aljanna ce tun da zancen aljanna ne. to in ma wannan ne ai aljannan ma a sama take ku sabka gaba daya duka ɗaya ne fasara ɗaya ce to sai Allah ya ce ihbita a nan gurin sai aka kawo shi da mine tasniya ihbita ku sabka ku bi ko a can cikin suratul baqara qul nahbitu ku sabka ku da yawa muka ce ku sabka shi kuma ihbitu yahi karhin biyu ihbita shi kuma su bi ne a nan malaman tafsir suka ce ihbita kin wannan ana nihin da Hawwa da Adam to ihbitu kin wa ihbitu kin wa shi kuma sunawa alƙaunin awwal na'am faɗa ta farko suka ce ana nihin da adam da hawa da iblis ihibitu wukin wannan ku uku ku sabka daga cikinta wasu malamai suka ce a'a ana nihin da adam da hawa da iyan annaba adam na cikin tsatsan shi kamun a halicce su gaskiya
mu duka da mu muna ciki da mu aka sabko mu na'am amma wannan ƙaulikin da ifa ce saboda sun musu raddi 'yan ƙaunar awal suka ce ai mutum ba a mai hukunci sai lokacin da aka halice shi sai lokacin da ya gama rai da jiki su ne mutum rai da jiki in rai ne ta kadai ba ta isa ba sai ta gamu da jiki kuma da ran da jikin kowanne da abincin shi kuma kowanne da aikin shi in baka in ka ci da rai kadai baka iya ci da rai babu baka ci da ba jikinka don baka iya ibada da yunwa kuma in jiki kadai kake ci da baka ibada ka ci da ma wuta ka zama rubde wuta ta je ai ta kishin ka kawai turin da ba sai kowanne ka ci da shi kowanne da abincin shi shi jiki yana son ci da sha da jima'i da barci Dan sha shine abincin shi ya ci abinci ya sha mai ya ci mai kyau ya sha ya sa mai kyau tuhuwa yayi barci haka shine aikin shi kawai hula mai Shi- ya sa mene hula mai kyau
hula mai kyau mustauri ya shai
an gane ko sai ita kuma rai Allah ya ce mu ala bi zikrillahi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambatan Allah da ibada ita kuma zukatu suke nutsuwa su ne abincin rai to duka wannan biyun sai ka gama su gaba ɗaya za ka tahi rayuwarka ta yi kyawo ta yi gabanya to akan wannan ita huda shiriya ta ubangiji subhanahu wa ta'ala qulna habitu qulna habita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu Mm.
kuma ya ƙara tabbatar da hujja wajen ko shashen ku ga shashe maƙiyan juna ne tunda can aita yayi wannan shaydan Na, da- aduwul laka Mm, wali zau wali zaujika kun ga ayat ta zo daidai da waccan ai maƙiyinka ne da kai da da, da, da, da matarka to kuma nan gurin kuma ya ce ba'dukum li ba'din adu ya tabbatar da wannan alƙawli ta farko ita ce fa in ma ya atiyannakum minni huda koda yaushe shiriya ta zo mini famanittaba'a hudaya ta zo muku daga gare ni famanittaba'a hudaya duk wanda ya bi shiriya ta sai Allah ya ce fala yadullu wala yashqa ai ba zai bace ba ya zama walakantacce wala ya shiƙa kuma ba zai tsiyata ba ya zama mai asara shiriya ta an- ta ta ta, ta Allah mu a zamaninmu ita ce shiriya wadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kawo mu ita shine littafin Allah ta hadisin annabi Muhammadu ingatattu taraktu fikum ma in tamsaktum bihima lan tadillu na bari a cikin ku inji annabi yace abinda idan kuka kama su su biyu ba za ku taba bacewa ba littafin Allah da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama wani guri yace alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ur rashidin sai yace mene addu alaiha bin nawajiz ku bi sunnata da sunnar khulafa'ur rashidin ku damƙe ta da nawajiz mun sha tafsirin wannan ha- hadisin a nan gurin nawajiz din inda malaman hadisi suka fassara shi fassara biyu wasu malamai suna ga nawajiz al- annabi ya ce ku damƙi sunna bin nawajiz da haƙoranku to sai aka yi khilaf a cikin malaman hadisi wasu malaman hadisi suka ce annawajiz wannan haƙoran na gaba su ne nawajiz lezar sizif su ne nawajiz wasu kuma suka ce molar matamna le molar su ne matamna su ne nawajiz amma kowanne da fasararsu akan hadisin wannan waɗanda suka ce molar matamna su ne nawajiz kenan ka damki sunna da kyau babu wanda ya isa ya raba ka da ita shi kenan fasararsu ta ƙare abinda ka rike shi da matamna ai ba ɗaya bane da zaka rike shi da hakoran gaba ko to waɗanda suka ce hakoran gaba su ne ake nihi da incisive su ne nawajis me suka fassara wannan hadisin sun suka ce annabi ta yayi ka rungumi sunna da hannuwanka sannan ka makalkale ta da kawahuwanka menene ya maka saura a jikinka na zaka iya kamawa da shi shine ka cafce ta da hakoran ya za a kubce ma da ita kaji yadda suka fassara hadisin wannan malama hadisi a nawajiz wanda suka ɗauki nawajiz haƙoran gaba ka rungume da hannuwanka ka makalkale da ƙawanka ka cafke ta da haƙoranka na gaba kenan dukkan jikinka ɗungungum ya damfi sunnan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to mu shiryanmu a yanzu ita ce bin sunnan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu bar ta rikice mu bar duk wasu bid'o'i da za su iya bugowa su zo su shiga cikin addini a nan mun sha bayanin cewa ni'ima ba bid'a ba ce ni'ima daban bid'a daban da yawa an kace musu su bar bid'a sai su ce ma rigar jikinka ma bid'a ce wannan ni'ima ce sunanta malam a je wukaken rigar jiki da sa wasu su ce ka shiga jirgi wasu ce mikro da kake magana da shi wasu su ce hular da kake sawa wasu su ce ka shi ka hau belo ka yi kaza ka yi kaza irin rigar ka ai annabi duk bai sa ba duk ba su bane bid'a ya dan uwa wannan sunan su ni'ima kuma Allah ya ce mu wa ma zai haramta su kul man harrama zinatallah حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق kaga daga nan wa ma zai haramta rizqillah arziki na Allah da yake hodo ma baye shi kala kala kul man man harrama zinatallahi ado na ubangiji da yake fito ma bayan shi waye ya isa ya- ya hana ya ya haramta wa tayyibati min rizq da tsarkake daga cikin abinci kala kala wanda a zamanin rasulullahi babu su wannan ni'ima sunan su قل هي بدعة.
للذين آمنوا في الحياة الدنيا na'am خالصة يوم القيامة kaga wannan ado da kayan jin daɗi للذين آمنوا في الحياة الدنيا waɗanda suka yi imani a rayuwar duniya nasu ne da su da wancan jama'a eh Allah yana ba kowa amma a lahira nasu ne su kaɗai ban da wa'ancan amma a nan duniya sai ga Allah ya shimfiɗa ma Ibrahim arziki ya shimfiɗa ma Jacob ya shimfiɗa ma Pierre da Jean da Claude arziki duk baka sani ba eh a lahira kuma amma nan mumune ne wancan basu da hadisi ya inganta a cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan wa'annan da suke alheri a duniya allah zai ba su wani abu a duniya kafurai ba suna taimako ba wani gari an yi inundation a kwasa a kai abinci wani gari an yi famin yunwa ta tashi a kai musu dawa a kai musu shinkawa a yi mai duk araba a kai musu tuhayi wannan duk alheri ne ko to a nan duniya ake ba su wani abu a lahira wuta za su eh wuta za su kahure ne ba su yi ba imani da muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai yi ba imani da muhammadu dan wuta ne duk abin da suka bada duk sarakar da suka yi banza ne sai ka zo ka bi muhammadu صلى الله وقدمنا عليه إلى ما وسلم.
عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا kaji yadda Allah ya ce Allah ya ce zai za wa qadimna za mu gabato ila ma amilu min amali zuwa ga aikin da suka yi daga ayyuka sai mu maida shi kura abin shekewa saboda ba annabi ya koya musu ba wannan kenan an biya su tunnan duniya to annabi adam da ya ga mankatar da kalma daga gurin ubangijin shi fataba alaihi Allah ya amsi tuban shi ya amshi tuban shi kuma duk da wannan dai aka sabko su aka ce koda wata shiriya ta zo daga gare ni idan kuka bi shirye to duk wanda ya bi fala ya dillu wala ya shika ba zai bace ba ba zai tsiyata ba ranar lahira kenan a nan gurin tsiyata da bacewa in kana so kalka bace kalka tsiyata ranar lahira sai ka zo ka bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai aikinka ya yi daidai ta yanda muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya koya mana wallahi duk yanda kake ga an bi ka duk yadda kake ga taron jama'a a tare da kai duk yadda kake ga matsayinka ko yadda kake ga kudinka in dai ba muhammadu ba kake bi wallahi ka gaba ne ka gaba ne a sa nawa masu kuɗin talakan talaka ya yi su zaman lahiya algina ginin nafsi wadata wadata zuciya ce in ji annabi nawa mai kuɗi bai iya barci bai iya barci kai ku ga kanan ka kwanta ka yi barci kana shinkori sai an daddaɓe ka da kyal a tada kama kana hutawa ka lahiya lahiya ko ba haka bane shi kuma ga Allah ya tattara mai dukiya ta musiba nawa mai kuɗi bai ci ba bai wani shi ma bai ci ba a rayuwar shi tsumai ake kawai ya mutu magada su yi abin da suka ga dama har suna ake da mai ya sha lukudi ko ya sha lukudi eh giwa ta yi ka ji ana addu'a Allah sa giwa ta faɗi a sha nama kaga musiba kenan dukiyar musiba wata dukiya ai gara ba ta to irin haka ne shiriya kawai tana kabi sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu makawa sai qala Allahu qala Rasul Allah ya ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kadai zai kubutar da mu duniya da lahira saboda haka ita ce waman a'rada an zikiri ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال أتتك قال آياتنا كذلك.
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى
Allah ya ci gaba da cewa wa man a'rada an zikiri duk wanda ya bujurce ya butulce ya kauda kai an zikiri daga ambato na shine a hakamu shari'a neman hanye ta littafin Allah da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallama ana gaya ma ka butulce ka kauda kai fa inna lahu ma'ishatan danka Allah ya ce zai sanya mai kuntattar rayuwa ma'ishatan danka wasu malamai suka ce ai fi hayatid dunya kuntattar rayuwa a cikin rayuwar duniya anan zai samu kunci kunci na bala'i duk abin da Allah ya bashi yana cikin kunci na masifa wasu malamai suka ce a'a ana nihin azabul qabar azabul qabari ita ce ma'ishatan danka dukkan in wannan kince ma in wannan kince ma iya cikin bala'i kuma a hakamun shari'a neman shari'a neman hukumce hukumce na shari'a shine zikirkin na Allah subhanahu wataala wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama Allah ya ce kuma mu tada shi ranar kiyama a cikin taron makahi kala sai Allah ya bashi izini ya tambaya qala rabbi lima hashartani a'ama ya ubangiji me yasa aka tada ni a'ama makaho alhali a duniya da idanuwa na wa qad kuntu basira alhali ina gani a duniya da idanuwa na sai Allah ya bashi amsa subhanallah duk abin da aka yi Allah zai bada amsa Allah ya ce kazalika atatka ayatuna haka a duniya ayoyinmu suka zo maka menene ayoyin da suka zo alkur'ani ko fa nasitaha to wannan nasiya ta ina ce? sai da gangam ka bar ta amdan nan nan na bari da gangam ne mun ga waccan da faru ko to wannan fasara ta bi kenan wa kadhalika al-yawma tunsa haka yau ma zamu kyale ka da gangam a kyale ka a tada ka daga cikin makani Allah kiyaye abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana amin ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu ba mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sobin shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين